أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزانه العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانظره إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin har yanzu dai muna cikin kitabul fada'i muna cikin babi da yake mana bayani akan falalar yin juma'a da sallar juma'a da kuma sa'atul ijaba za mu tashi a hadisi na biyar a cikin wannan babi wa ali bin umara radiyallahu anhuma an rawaito hadisi daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kala musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza jaa ahadukum aljumu'ata idan dayan ku yayi nufin zuwa sallar juma'a bali ya tasil lalle ne yayi wanka nan ya zo da shiga tafi limadi za ja idan ya zo kaga ya riga ya zo ke kuma aka ce faliyar tafi ya yi wanka a masallacin juma'a kenan to ba haka ake nufi ba idza arada al-maji'a ila al-jumu'a duk lokacin da ya nufin tafiya zuwa juma'a to faliyar tafi lalle ne ya yi wanka muttafaqun alai wannan lamun amri yana nuna wajibcin wankan juma'a to amma malamai suka ce wannan a farkon musulunci ne wata rana manzala sallama farko farkon hijira ya zo masallacin juma'a ran juma'a ya hau mumbari yana hudu ba sai ya ga masallaci lokacin ana zafi kuma lokacin akwai karancin abun duniya kuma ana wahalar ruwa a garin madina wani sai ya yi sati biyu uku ma bai yi wanka ba saboda ruwa na sha ma da kyar ake samu balantana na yin wanka sai tare da masallacin da zafin rana ga gumi ga masallacin ya tsile to shi ne sai ce nan gaba duk wanda zai zo sassan juma wajibi ne sai ya yi wanka sai aka wajibta yin wanka don juma ko da sau ne a sati kuma ba za ka yi yau da gobe ba to nan juma'a dai dole in za ka samu masallaci sai ka yi wanka domin ana neman tsabta da kuma tsarki to wannan a farkon musulunci ne aka farlanta wankan juma wa an abi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce gusulul jumu'ati wankan juma'a wajibun ala kulli muhtadin wajibi ne akan dukkan wanda ya fara yin mafarki yanda juma'a take wajibi tafiya juma'a yake wajibi wankan juma'a shi ma wajibi ne a farkon musulunci ala kulli muhtalin muttafaqun alai to daga baya da aka samu yalwa da wadata kamar yadda hadisai masu biyowa baya zaka ji an yi bayanin wankan ba dole bane imamu nawawi yace al-muradu bil muhtalimi abinda ake nufi da lafazin al-muhtalim da yake wajibu ala kulli muhtalimin ana nufin albaligu balagagge wanda ya fara yin mafarki ka gane wa iza balagal atfadu minkum al-hulum al-hulum da farki al-muhtalin mai mafarki al-ahlam shi ne sunan jami'i na al-hulum wanda ya kai mafarki yana nufin mafarki da mani yake fitowa na sha'awa wankan juma'a a wannan lokaci wajibi ne a kan imamun nawo ya ce wal muradu bil wujub abinda ake nufi da wajibci wujubu ikhtiyari wajibci ne na zabi wajibci ne na ganin dama shine ikhtiyar an baka zabi sai ya kawo misali ka kauli rajul li sahibihi kamar faɗin mutum ga abokinsa a luga da ce masa haƙuka wajibin alayya haƙƙinka wajibi ne a kai wato shi ya ɗora wa kanka kenan wajibcin abokinka ne ba babanka bane ba da a ce yana da haƙƙi a kanka ba gyatumarka bane ba malaminka bane ba sarki ne da aka wajibta maka yi masa ta'a ba aboki ne ka zo na zo amma sai ka ce haƙuka wajibin alai haƙƙinka wajibi ne a kai duk sanda na ga wani abu da zai cutar da kai wajibi ne na an karanta kai ko na maka ishara ko na maka nasiha duk wani abu da zai amfane ka in na ga kayi za ka ce wajibi ne na shiryar da kai na maka ishara ga aikata wannan abu misali kenan ka ga wannan ba shi ya ɗora maka ko kai ne je ka dora kanka wujub ikhtiyari kenan to haka malamai daga baya suka fassara wajibcin wankan juma'a bil hasib dai sunna ce muakkada mai karfi ana neman musulmi yayi wannan wankan kafin ta guji sallar juma'a wallahu a'lamu Allah ne shine yasa abinda manzo Allah yake nufi da gusulul jumu'atu wajibun ala kulli muhtalim shi da fahimtarsa wujubu ikhtiyari da kaulin rajul lisaji haquqa wajibun alai to hadisi da zai biyo baya shi da yake nuna maka an soke wannan wajibci shi ne wa an samurata radiyallahu anhu qal arawto daga sayyidina samurata ibn jundub Allah ya kala masa ita ya ce qala rasulullahi wa Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda yawmal jumu'ati duk wanda ya yi alwala ranar juma'a kaga da alwala ba aka ba fa biha to yayi riko da rangwame rukusa ai fa bi rukusati akaza yayi riko ne da rangwame wa ni'mat ko wa na'mat ma dalla da ita wannan alwala ita ma ta biya bukata ta wadata wa man iktasala amma wanda yayi wanka kafin yayi alwala fa lukusul yuwa kan afdalu shi da mai falala ba kai ka ce falgusulu aujabu ba ko falgusulu wajibu wannan yana nuna maka an soke wancan wajibci daga baya baya an samu wadata an samu yalwa kowa ya gane muhimmancin yin wankan juma'a sai manzo Allah ya janye wancan wajibci yace wa man ibtasala wanda yayi wanka kafin yayi alwala falgusulu afdalu yin wankan shine mafi kalala akan alwala kadai amma wanda ya yi alwala mota wata a yi hujjumar ya yi iya alwala ko ya tafi fadiha ya yi riko ne da rukusa wa ni'imar ko wa na'amat madalla da wannan alwala da yi amma wanda ya yi wanka fulgusul a kusan rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala tirmidhi yace hadithu hasan hadisi ne hasan kyakkyawa wa an salman radiyallahu anhu qala an wasu daga sayyidina salman al-farisi Allah ya kala masa ya ce qala rasulullahi dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yabtasimu rajulun yawmal jumu'ati ba mutumin da zai yi wanka ranar juma'a wa ya tsatsaru ya yi tsarki alwala ko wankan da ba an wanka ne ya waje ba mastaqa'a abin da ya samu iko min tuhurin na wannan tsarkin kalmar mastaqa'a min tuhurin dinnan yana kunshe da kasu sharibi tunda an sai mastaɗa alwala ka ai dole ne ko to amma ba ita ka sai bace tsarkin da ake nema ka ba ta juma ana neman tsarsu sharibi rage gashin baki wa qalamul azfari da yanke farauta wa halqul arad da aske mara wa tanzifu siyaji da tsaftace tufa da su shafa karare da sauransu kamar yadda zai zo a cikin hadisi shi yasa ya ce mastaɗa min kuhuri bayan yayi alwala kuma ya samu ya yi iya abin da yake da iko min tuhuri ne ya tsafta wa yadda hiru min tuhunihi kuma ya shafa wani abu na man shafawarsa in yana da shi aw yamassu min tibi baitihi ko kuma ya shafa wani abu na turaren gidansa in yana da shi kaga duk yana cikin tsafta da kuma ado da kuma kwalliya ثم يخرج sannan ya fito daga gidansa zuwa sallar juma'a fala yufarriqu baina ithnaini kuma tunda ya fito baya raba tsakanin mutum biyu bi ma'ana baya tsallaka mutane ya zo masallaci iya inda ya karar da sahu kawai ya zauna bai ware tsakanin mutane ko ya taka kafaɗinsu ko ya tsallaka mutane ba shine ma'anar fala yufarriqu baina ithnaini baya raba tsakanin mutum biyu ya ce ku buɗa min na wuce ko ku buɗa min zauna sun bai yusalli ma ku ci lahu sannan ya jira ya sallaci abin da aka wajibta masa wasu suka ce sallar juma'a ne ma ku ci lahu tunda kalmar ku ci ba tana ɗaukan wajibi ku ci ba alaikum siyamu ko ku ci ba alaikum kitabu wa kurhun lakum wasu malamai suka ce sallar juma'a ce ba ku ci ba lahu wasu kuma ce a'a duba da lafazin da zai biyo baya abin da aka rubuta masa a lauhul mahfuz na sallan nazila shine yusalli ma kutiba lahu ya sallaci abin da aka kaddara masa na sallan nazila kafin zuwa liman thumma yansutu sannan yayi shiru da yi magana ba za ta kallama imamu lokacin da liman yake hutuba to in ya cika wannan ba zai cika wannan sharuɗa ba illa gudura lahu face sai an gafarta masa ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra abin da yake tsakanin sa da wata juma'a mace ta wuce ko mai zuwa nan gaba al-jumu'atul ukhra wasu malamai suka ce wata ta wuce wasu kuma suka ce a tun an ce ukhra wata mai zuwa kenan to ala ayi halin dai zuwa juma'a yana kankan zubi yake tsakanin juma'a guda biyu amma da wannan sharuɗa yin wanka da kuma yin alwala da shafa turare ko mai da kuma zo masallaci kar a tsallaka mutane kuma mutum ya sallaci na fila in ya riga liman zuwa kuma in ana hudu ba yi shuru ba kada ya yi surutu to wannan za a yafe masa duk zunubin da yake tsakanin juma'a da wata juma'a da ta shuru wannan hadisi rawahu bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله حقيقة مزام الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء يشي من اغتسل متمن ده يوانكا يوم الجمعة لنا الجمعة غسل الجنابة إلى وانكا جنابة منصوب بنبي الخاتم أي كغسل الجنابة يا كتير كاف التشبيه أكثر غسل الجنابة وتشبيه بليكي كنا aka cire a datu tashbih aka ce kawai gusulul janaba ai ka gusulul janaba ta kamar irin wankan janaba ba wai kawai ya ɗebi ruwa ya je ya saba soso da sabulu ba wankan tsarki ake nema ko da daga baya zai yi wanka da sabulu ne ko da da farko zai fara yin da sabulu a ƙarshe ya yi wankan tsarki irin wankan janaba sun maraha sannan ya tafi fi sa'atul ula cikin awa ta farko kafin zuwan liman kamar karfe tara kenan ita ce as-sa'atul ula in ana lissafin sallar juma'a in ya kusa karfe tara ya je masallacin juma'a fa ka'anna ma qarraba badaratan kamar yayi sadaka da taguwa qarraba daga Allah rubatu kamar ya kusanto ubangiji da sadakar taguwa kamar ya soke taguwa ya sadakar da naman da fakirai da miskinai ladan da za a bashi wanda ya tafi sallar juma'a tun karfe tara kuma bai dawo gida ba har ya jira aka sallace ta to kamar ya yi sadaka da taguwa wa man rahati sa'atin saniya mutumin da ya tafi juma'a a cikin awa ta biyu shine karfe goma ya yi wanka ya yi alwala ya sa kaya shafa turare ya tafi juma'a faka annama qarraba bakaratan kamar yayi sadaka da saniya asan da kai taguwa da rabuni yawan nama wa marratu sa'ati salisa wanda ya tafi duba cikin awa ta uku shine 11 faka annama qarraba kabshan aqrana kamar yayi sadaka da rago mai kaho kinaya sai ta katar rago kamar ya yi sadaka da kabshin rago a ƙarana mai manya-manyan kabu wa marratin sa'atin rabi'a wanda ya tafi a cikin awa ta hudu shi ne sha biyu sha biyu rana aita ku juma'a to fa ka'an ma karama da karaba da jajatan kamar yayi sadaka da kaza eh lokaci yana ƙara nisa falala tana ƙara raguwa sha biyu in ka je kamar ka ba da sadakar kaza ne wa marrati satil khamisa wanda ya zo juma'a a cikin awa ta biyar ita ce karfe ɗaya karfe ɗaya kafin karfe biyu alima yake fitowa ita ce awa ta ƙarshe wanda liman yake fitowa a cikinta to duk da haka in ya riga liman zuwa a ƙarfe ɗayan baka anna ma karraba bai basan kamar ya sarƙa da ƙwan kaza ladan a je da ya kawo to bai za ka rajar imamu idan ko liman ya fito har ya riga ka zuwa masallacin juma'a to da farko dai ba sunanka a cikin fayin ɗin waɗanda suka halarci juma'a mala'ikun da suke rubuta wane ɗan wane ya zo a sa'a ta farko ladansa kamar ya yi sadaka da taguwa wane ɗan wane ya zo a sa'a ta biyu ladansa kamar ya sadaka da saniya wane ɗan wane ya zo a sa'a ta uku ladansa kamar ya sadaka da rago wane ɗan wane ya zo a sa'a ta hudu ladansa kamar ya yi sadaka da kaza wane ɗan wane ya zo a ƙarfe ɗaya ladansa kamar ya sadaka da kwai to idan liman ya zo kuma mala'ikun za su halarto masallacin nan su shigo su ma cikin jama'a yastami'una zikira suna sauraron wa'azi shine hukubar da liman yake kuma da su za a duk wanda ya shigo sun nade bayan sai duba wanda da waye shigo bayan liman ya zo yawa ru sunan ka ba zai shiga wannan fayi ko koyin ma ba za ka samu ka dai samu sallar juma'a ta sauke maka wajibi amma falalar da ake bawa wannan suka yi sadakan nan kai baka ciki muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka yi tafaki gare shi qawluhu fadinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace gusulal janaba da yace malik da sala yawmul jumu'ati gusulal janaba ai gusulan wanka ne ka gusulal janaba ana kaddara kafu tashbihi kamar wankan janaba fi sifati cikin sifa shi yasa aka yi fata aka ce gusulal janaba saboda me an cire kafiri wa abin da yake sawa suna ya kisra kafu tashbihi kenan sai aka cire sai aka yi fata kamar yauma ne a cikin alkur'ani akwai yauma da yawa mai fata yauma ta shakka sama wa bil zaman yauma yunadi munadi ko yauma yauma akwai akwai da yawa amma akwai fi yaumin kana miqdaruhu ko kamsina alfa sana to in an cire fi sai a ce yauma mansubun bi nazir kafir in an sa fi sai a ce fi yaumi to shi ma anan da aka cire kafir ta shi sai aka ce gusulan janaba in ka mai da shi kuma sai zama ka gusulin janaba kamar wankan kuma ko ba kaula san din dole sai ka kaddara shi malik da sana yawmul jumu'ati wanda yayi wanka ran juma'a gusulan janaba irin wankan janaba kamar wankan jalaba dole sai ka kaddara kafin ta shige shi yasa na imamu nawawi sai mana gwali gwali ma'anar gusulin jalaba gusulan ka gusulin jalaba wanka ne kamar irin wankan jalaba fiski bace a cikin sifa amma da mutum ya saka soso da sabulu ya tafi to ya bar sharadi ana so ka yi wanka ne irin na janaba amma da niyyar wanka na sunna da wankan juma'a din sunna ne ba wajibi ba وعنه لك أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وترانا يا أمبتين من الجمعة ينا بيان فللا da Allah yake ɓanci wannan yini da shi a cikin bayanin ka faƙala yake fi hasa'atu a cikin wannan yini na juma'a akwai wata awa guda la yuwafiquha abdun muslimun bawa musulmi ba zai dace da wannan awar ba wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana yin sallah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'tahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abu da ya roƙa wa ashara bi yadihi manzo Allah ya yi nuni da hannunsa yuqallibuha yana kankanta ta yana karanta ta هذا يدل وفيه ساعة akwai wata sa'a da yana nuna cewa lokacin takaitacce ne shi da wa ashara da yadi yuqalliluha ya yi ishara da hannunsa a cikin fadar yana kankanta wannan sa'a din ba ta da tsawo sosai muttafaqun alai to anan malamai da yawa sun yi ta kokarin bayyana ita wannan sa'a a wani lokaci take eh wasu sahabbai tun daga sahabbai wasu ce ai ma bayyana ayyadin da imamu lillahi shukudan salatu kamar yadda zai zo a gaba wasu kuma su ce a'a ita ce sa'a ta ƙarshe a yinin juma'a daga ita sai faduwar rana babu ƙauni guda ɗaya da ya ayyana cewa ga iya lokaci kai dai abin da ake nema ka yawaita ibada da addu'a a yinin juma'a ko ka dace da wanda lokaci ne sa'atul ijaba muttafaqun alayhi wa ana bi burda ibn abi musa al-ash'ari an rauta daga abu burda ɗane na سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو بردة إنجل أبو موسى الأشعري يجي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر الله قال موسى يا شيء a samita a baka yana gaya wa abu burda shin ka taɓa jin babanka abu musa al'ashari yuhaddisu yana yin hadisi an rasulullahi daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama fi sha'ani sa'adul juma'a da cikin lamarin wannan awar ta juma'a abdullahi dan umar ba yana daga cikin fuqaha sahaba gashi yana tambayar dan sahabi ya taba jin babansa yana faɗin hadisi daga manzon Allah a cikin abin da ya shafi lokacin nan na sa'atul ijaba su ma suna lalime su gane wani lokaci dan sahabi yake tambaya shi sahabi ne shi sahabi dan sahabi muhajiri kuma amma sai ga shi yana tambayar dan wani sahabi wanda daga kasar Yaman ya zo ya musulunta a Madina saboda neman ilimi dan haka muhimmancin neman ilimi a wajen sahabi yake tambayar shin ka taba jin babanka Abu Musa al-Ash'ari yana zantarwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamarin wannan awa duk sun san akwai ta amma wanda lokaci ne aka ayyana shi ne abin da ya rufe mu kale shi abu abu burda ibn abu ash'ari yace qultu na'am sai ne masa kwarai kuwa samituhu yaqulu naji babana abu musa al-ash'ari eh yaqulu yana cewa samitu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa هي إذا ونن ساعة الإجابة إن ما بين أن يجلس الإمام كان أكان زمن الإمام أكان منبري إلا أن تقدر صلاة حظوة عيدة صلى الجمعة شيء أبندا أبو موسى الأشر يجيو daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce shi take sa'atul ijaba ina fata an gane rawahu to ai shi ya sa wasu ke cewa ba wannan lokacin ba ne akwai ruwayoyi mabambanta ibn hajar al-asqalani a fatihul bari ya kawo maganganu kusan arba'in na magabata akan wacce ce sa'atu ijaba ko sa'atul jumu'a duk ana gaya mata ko sa'atul ijaba ko sa'atul jumu'a rawahu muslimun imamu nawawi shi ya wannan hadisi ya kawo wanda yake ayyana lokacin kamar ya karkata ga wannan ra'ayi na cewa lokacin huduba ne da kuma idan da sallar juma'a wa an ausu bin ausu an rawatar daga sayyidina ausu dan ausu radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min afdali ayyamikum hakika yana daga mafi falalan kwanakinku yau bulgumadi ita ce ranar juma'a ka gane yau maɗin da aka wata fata ishara ne ga ismu inna mansu kamar ka ce inna yau juma'ati ba an fara da inna ba ba ita ce inda ta zo sai ka samu sunan da za ta zama fata sai aka jinkirta yau bulgumadi shi ne ismu inna mansu inna yawmal jumu'ati hakika yin nan na juma'a min afdali ayyamiku yana daga mafificin kwanukan ku ko yinin ku saboda haka yace fa aksiru alayhi min salati fi ku yawaita yin salati gare ni fi a cikin wannan yin ana neman yawaita salatin manzo Allah a cikin yin juma'a fa inna salatakum domin salatinku da kuke yi mini ranar juma'a ma'arudatun alayya a bar bujirowa ce gare ni duk wanda ya min salati sai an kawo min an ce wannan salatin da wani dan wani kenan yayi maka shine ma'anar ana guduro da ita gare ni ma'aruda a malamai suka ce ya tamilu an yura da aradu aradul khas yana iya yiwa ana nufin gudurowa ce ta musamman keɓantacciya na ranar juma'a din kamar ana ware su na musamman ne a kawo masa a nuna masa sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba haka ba fasairul a'mali ai sai sauran ayyuka da mumin yake aikatawa yau da gobe salihuwa na kirki wa fadiduwa da bacacce fi sa'irul ayyami a cikin sauran kwanukai duk tu'rafu alaihi ana gudurwa da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna masa a ce ga irin aikin da al'ummar ka suka aikata eh kama da fi kuma ya zo hadisi yace idan nayi wafati na barku to duk abin da kuke aikatawa ana nuna mu yace idan na ga mai kyau sai na gode wa Allah in na ga mara kyau sai na nema muku gafa ashe yana da amfani ko da ko da yake eh ashe yana amfanar bayi ya zo a cikin sunna duk ayyukan da al'umma suke aikatawa manzo Allah yana gani ana gujewa masa a ce ga irin aikin al'umma yace idan mai kyau ne sai ka gode wa Allah al'umma ta yi abin kirki ya ga mummuna kuma ya nema musu gafa ko baka ce baka bukatar taimakon ka je baka bukatar na sauran mutane amma manzo Allah ka ce baka bukatar taimakon akwai hadari cikin wannan lamarin saboda haka zai zai zama arudu salati da ake masa na musamman ne ba irin waɗancan ayyuka ba zai iya yiwuwa wancan nuna masa ake duk inda mutum yake ana nuna masa wannan kuma ɗaukowa za a yi salatin da aka yi masa ran juma'a a kawo masa a bashi a danka masa hannu da hannu a yi masa hannu oba na ayyukan da aka yi masa na salati ranar juma'a shi ya sa ce fa aksiru alayhi min salati fi ku yawaita yin salati gare ni a cikin wannan yini na juma'a fa inna salatakum domin salatin ku nan juma'a ma'rudatun a bar bujuruwa shi alayya gare رواه أبو داود بإسناد صحيح باب استيباب سجود الشكر wannan babu yana mustahabbancin sujjadar godiyar Allah inda husulun ni'imatin zahira yayin kasantuwar wata ni'ima ta zahiri a bayyane to a cikin hadisi ko a cikin to wanne ne karu to eh to na'am to mu mu na mu da kawo kuma na kudu akwai kuma kai shiru kuka bar mu ko kuma na ku babu to bayan na malam wa yake da irin wannan hali duka babu to gaya mana nuska ce daban kace fihi ne inna min afdali ayyamikum ah akwai magana ai na biya maganar busa kawai wanda kuma a da baya babu eh a wannan mutum inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ati fihi kulika adam a cikin sa aka halicci adam wa fihi kulida a cikin sa aka kalbi ransa wa fihi nafkatu kuma busa ƙaho na tashin duniya annafkatu ula ke fihi a cikin yinin juma'a ne wa fihi as-sa'aqatu shi ma tashin alkiyama shi ma a cikin yinin juma'a ne sai fa aksiru alayhi bi salati fihi fa inna salatakum ma'rufatun alayya ƙalu sai suka ce ya rasulallah kuma duk wannan namu gamu suka ce ya ma'aikin Allah wa kai ko turabu salatuna alaika to ta yaya za a gujiro da salatin mu gare ka wa qad arida alhali kari diddige eh ka riga ka zama kafa eh ba kafin suna cewa man yuhyi izama wa hiya ramin ko suna inkari waye zai laye kasusuwa wa hiya ramin bayan kari diddige shine nan sahabbai suka tambaye shi to ta yaya za a guji ma da salatin da muka yi maka wa qad arinta alhaji kari diddige ya kuduna abu da suke yi ai balita al-izabu baliya shine ne kari diddige ka zama kasa fa qala sai yake inna allaha azza wa jalla haqiqa ubangiji azza ya buwaya wa jalla ya kirmama harrama alal ardi ya haramta wa kasa an ajihadin anbiya naman annabawa ba ma ni kadai ba ta wani annabi kasa ba ta cin naman sai dai yana ƙara shekaru ne yana ƙara nutsewa cikin kasa yana ƙara shekaru yana ƙara shiga kasa sauran annabawa ba shi manzo Allah yana nan a yanda yake wai wani hadisi rawa gudu da bisadin sahihi wato nuska ce ta zama ta bambanta amma lalle wannan ma akwai shi wannan ya nuna maka yana raye kenan kuma a lokacin an yi mamaki da ya ce ku yawaita salati garin domin ana guduro min da salatin ku suka ce to in mutum ya rasu an binne shi ba yana zama kasa ba to ta yaya za a guduro ma da salatin mu har a nuna ma bayan ka rike dige yace ai lamarin ba haka yake ba Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa kaga shi ko shine sayyidul anbiya wa rusul Allahu Abu Dawud da isnadin sahihi. To ka gani wannan waƙi ma ya nuna ba shi ba ma da yawa an samu su salihan bayi da ƙasa a fata cin namun. To? Da likafani. Ya hukuna. a nan jikin makabarta ma ne ta arewa ai akwai suka burbura daga waje shi ma ake ko a tona hanya ne aka eh to auki a tona kwalbaci har guda biyu lalle sai aka mai su gefe kaga Allah yana karrama bayan ka ko da ba annabawa ba idan suka kwatanta irin ayyukan annabawa sai kaga Allah ya karama sai da Allah ke karrama bayan rawahu abu dauda bi isnadin sahihi to babu isi babu sujudi shukr wannan babi ne na mustahabbancin sujjadar godiyar Allah inda husuli nimatin zahira yayin kasantuwar wata ni'ima ta zahiri abinda ka dade kane ne kana nema rana aka kawai sai ka same shi ko kuma abinda baka taba tunaninsa kana tunanin ma ya fi karfinka a tunaninka ma tunaninka ma baya kawowa za ka iya samun wannan abu rana tsaka kawai sai Allah ya baka to kai faɗi kai sujada ƙwaya ɗaya ta godiyar Allah amma mun san duk inda sujada take akwai sharaɗin alwala in kana da alwala ba a yin sujada sai da alwala sawa'un sujudu tilawati aw sujudu sahwi aw sujudu shukr in dai sujada sai zaka aje goshinka a ƙasa dan Allah to dole sai da alwala au indifa'i baliyatin zahira ko kuma a dalilin tunkudewar wani bala'i na zahiri wani bala'i ne ya tunkaro ka sai Allah ya kubutar da kai wannan abun bai afka maka ba to ka faɗi ka gode wa Allah da ya kubutar da kai daga wannan baliya bala'i zahira zahira na zahiri za mu ji a cikin wannan babi an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala har wata daga sai da na samu dan abi wa qas Allah ya kara masa yadda ya ce rajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min makkah yuridu madinata karajna mun fito ma rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min makkah daga garin daga garin makka bayan an gama haji ko umra kenan yuridu madinata muna nufin komawa garin madina falamma kunna qariban min azwaza'a yayin da muka kasance kusa da wani guri da ake ce masa azuwa za'a na wani guri ne wani zango ne a daji tsakanin maka da madina nazala sai muka ga manzo Allah ya sauka daga kan taguwarsa ثم رفع يديه فما يدقى هنا يدى سما فدعا الله يروج الله ساعة الأول لوكش يما تأدوا ثم كرر ساجدا فلن يفادي يسجد wannan shi ne mahallin shayi ba sallah ba ba wani komo ba karatu qur'ani ya sanda ayi sujjada ba ba wata sujjada rafkan ruwa ba kawai aka ga ya faɗi ya yi sujjada fa makasa dawila kuma ya zauna a sujjadar nan tsawon lokaci ya dade a sujjadar sun makama sannan sai sake miƙewa tsaye farafa a yadda ya sake ɗaga hannayensa guda biyu sa'atan tsawon wani lokaci sun ba kara sajidar sannan ya sake fasuwa na biyu ya yi sujjada fa'alahu ya aikata wannan ɗaga hannun nan da addu'an nan da yin sujjadan nan ya aikata shi talata hasu bayan ya gama ɗaukun ƙala sai manzo Allah ya ce dalilin wannan addu'a tawa da wannan sujjada tawa inni sa'altu rabbi hakika cewa ni na roki ubangiji na addu'a da kuma ga na ɗaga hannu ina yi na roki ubangiji na ne ya bani ceton al'ummata wa shafa'atu li ummati na yi ceto ga al'ummata fa adani sulusa ummati sai Allah ya bani sulusun al'ummata ka je an baka ɗaya bisa uku na al'umma ka duka kai su aljanna fa karirtu sai na faɗi sajidan li rabbi na yi sujjada ga ubangiji na shukran domin godiya kazan ku Allah ya ce la in shakartum la azidannakum thumma rafa'tu ra'si sannan na dago kaina na sake ɗaga hannu fa sa'altu rabbi li ummati na sake roƙo ubangiji na ya ƙara mun ceton al'ummata fa adani sulusa ummati ya sake bani ɗaya bisa uku ka ga samu da misali ya sake bani ɗaya bisa uku na al'ummata an baka sulusani na al'ummarka fa karirtu sajidan na sake faduwa na sujjada bi rabbi ga ubangiji na shukran domin godiya thumma rafa'tu al sannan na sake ɗaga kaina fasa'altu rabbi li ummati na sake roƙon ceto ga al'umma ta a wajen ubangiji na fa atani as-sulus al-akhir dai ya bani sai sulusin na ƙarshe sulusi da sulusi ka ga samu al-kullu kenan dama ɗaya bisa uku shine sulusi to an ba shi ɗaya bisa uku aka ƙara masa ɗaya bisa uku aka ƙara masa ɗaya bisa uku na ƙarshe yace fa karitu sajidan shi ma na uku na faɗi ne sujjada li rabbi ga Ubangiji na, to ko da bai ce shukuran ɗin ba dai yana tare da irin wancan shi ma domin godiya ga Allah, to ana aka samu su juji shukun, rawahu Abu Dawuda. Babu fadli kiyamin laili, wannan babu ne da zai gaya mana falalan kiyamin laili, aiwar dare. Amma ba kamar yadda wasu suka ɗauka sai a wata Ramadana in an shiga goron farko sha biyun dare ko karfe da ya alwala a tafi masallaci shi da kiyamun nan ai mun tafi kiyamun nan ko a ɗakin ka kai sunan da kiyamun nan ina fata an gane ita ce tahajjudi ita ce kiyamun laili ko da kai kadai kai a cikin ɗakin Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'aka rabbuka maqaman mahmuda kaga nan an kira daga tahajjudi kuma ita ce kiyamun laili Allah ya ce wa minan laili daga wani shashin dare fa tahajjad bihi ka yanke bacci bihi a wannan daren ka tashi ka yi nafilfili nafilatan laka wannan ƙari ne da aka yi maka wasu malamai suka ce nafilatan laka farilla ce gare ka an maka ƙarin farilla akan salloli guda biyar amma laka kai kadai aka yi wa wannan shi kiyamun laili wajibi ne akan manzon Allah ka yanke dare ka tashi ka yi ibada ka yi sallah cikin dare to nafila sallaka wannan ƙarin wata farilla ce amma laka gare ka kamar khalisa sallaka min dunin mu'minin wasu kuma suka ce a'a tana na ababunta na nafila ma'anar nafila sallaka فإنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي an riga an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin sa umma da ya taba aikatawa wa ma ta'akhara da abin da ya jinkiri da zai aikata fa jami'u nawafili dukkan nafilin manzon Allah ziyada kali ne fi rafi darajati cikin daukaka darajar sa kawai bayan darajar da Allah ya masa sai aka shar'anta masa kuma kiyamul layl domin ta kara daukaka masa daraja in ina fata an gane au ko kuma ma'anahu kamar da muka faɗa faridatun za'idatun laka shine nafilatan laka Allah salawatul mafruda akan saloli abun farlanta to wa al kathiri min salafi an rawato daga mayawaita daga salafus salih suka ce anna tahajjuda kana wajiban alai yin tahajjudi na fulfulin dare wajibi ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasaba hakin ila da wajibi tadin farada faridatan ina fata an gane wato wasu sun tafi akan cewa farilla ce a kanka in dai ya farka cikin dare dole ya tashi ya alwala ya nafila wasu kuma sun tafi kan a'a tana na ababun ta na nafila sai dai an umarce shi ne da yin sai Allah ya ce asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan asa haqiqa kalmar asa da la'alla in a wajen Allah ne hakika ne babu wata kila babu ina tsammani in ni da kai ne muka ce asa ko la'alla shine tamanni ko taraji amma a wajen Allah da manzonsa ba maganar wata kila tabbas ne hakika an yi asa ka rubuka ubangijin ka zai tashe ka makamin matsayi mahmuda abu godiya makamin mahmudan wa huwa makamu shafa'a shi ne matsayin nan na ceto shafa'atul uzma da annahu domin a wannan ranar ya hamaduhu fihi al-awwalun wal akhirun dukkan halittun farko da na karshe sai mun gode masa wa fil ayati a cikin wannan aya ima'un akwai nuni ila anna irtiqa al-maqamati al-mahmuda cewa hawhawan muqamai ababen godiya min nataji qiyamul layl ana samu su ne a dalilin qiyamul layl fa inna lil warisi masharaban min bihari muwarrisihi domin makaji yana samun mashaya daga tekun makajinsa in manzon Allah an ɗora masa yin qiyamul layl domin ya samu makaman mahmuda to kai ma mabiyinsa magajinsa idan kai koyi da shi cikin wannan to ko baka samu ka sha irin nasa ba to kai ma za ka samu gwargwadon rabon ina fata an gane eh kalmar magana ya ga malamai fa inna lil warisi mashraban min jihari warisi magaji yana iya kamfata ya sha daga tekun wanda ya gada kamar yadda mai kudi in ya mutu ɗansa yake gadon kudin to haka nan kai koyi ka zama magajin annabi al-ulama'u warasatul anbiya ko malamai gune magada annabawa wajen shigar da al'umma da kuma koyi da manzon Allah da kuma yin aiki irin na manzon Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ka tajafa junubuhum anil mabati junubuhum haqar qalub jami'in al-jambu junub haqar qalub ta tajafa tana ne fanta anil mabadi ga barin turaren kwanciya Allah yana yabon muminai masu yanke bacci su tashi su kama yin sallar dare kinaya ce ta kiyamul layl haƙar kalunsu yana nesanta anil mabadi ga barin turaren kwanciya ai tartafi wato haƙar yana ɗagawa wato tana tana nesanta ga barin turaren kwanciya shine alfurshi kudu wa mawadi wa nomi da guraren bacci عشان آية الله يعطوا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ناكو يا فاشي فان آية تو سنا رقوا ubangijinsu a wannan daren kaufan suna masu tsoron azaba waɗama'an kuma suna kwaɗayin rahama Allah ya ce wa bin mara raka lahun yunfiquna muna wato suna ciyarwa da abun da muka arzuta su da shi suna ba da zakka in zuciyarsu ta kai zakka kuma suna yin sadaka ta tsawuyi min ma da saka lahum daga abin da muka arzuta su da shi to Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukute da wani qurrati a'yuni ba wata rai da take iya sanin abin da aka koye musu ma ukute lahum abin da aka koye musu yin qurrati a'yuni na abin da yake fadan kare abin da yake sanyaya idanuwa jaza'an bima kanu ya'maluna wannan sakayya ne da Allah yake musu a dalilin abin da suka kasance suna aikatawa na kiyamun laifin wannan aya ta fito da falala da daraja da matsayin kiyamun laifin wa qala ta'ala wata aya kuma Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna shi ma na siffanta mu'minai kanu sun kasance qalilan dan kadan ne ma kwarai ya haja'una suke yin bacci minan laili da daddare su muminai baccin su da daddare kalila dan kaɗan ne ma ƙwarai ma ɗin ta'kidu lil qillati tana ƙarfafa ƙanƙantar baccin su da daddare ka ba nafiya bace a wata fasara da malamin tafsiri suka faɗa wata fasara kuma aka sai ma ɗin lafiya ce to ma'alaka zama kanu sun kasance ma ya haza una ba sa yin bacci minan laili da daddare kalilan kudan kaɗan ne wanda yana kora bacci in dai rana ta faɗi su a lokacin gari ya waye ba sa bacci da daddare kwata kwata ma din za ta zama ziyada ce a za ta zama nafiya kai tana korewan baccin wasu malamai suka ce a'a ta akidu dirkin lati kamar wa qalilun mahu wa qalilun dan kaɗan ne ma ƙarai gumsu waɗanda ke siffantuwa da wancan tiba ina fata an gane to amma mafi inganci dai shine a batta ta yi aikin tamatin ba kuma na jiya ba ce inda zai ba zai yi wa a ce mutum kullum baya bacci ba sai dai zama bacci ya zama kaɗan kalu kalilan min ne ma ya hajjauna mutanen kirki sun kasance baccinsu ɗan kaɗan ne da daddare yawancin daren suna tafiyar da shi a cikin salloli da addu'o'i da kuma bautar Allah. Wa na isha da radiyallahu anha qalat tace kana annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kuma min al-layli yana tsayuwar dare hatta ta tafakkara kadama har sai kafafuwa ta tsatsage ba wai kumburi kadai ba domin kalmar ta tafakkara yana nuna tsatsagewa ne idan sama'un fadarat to as-sama'u munfatirun bi agewa shine infitari a sura ma da suratul infitari surar agewar sama da al-infitar da al-inshiqaq duk ma'anar su ne agewa ba magana kumburi ba wai kai ne in ka tsaya ka dade zaka ji jini ya taru to shi ba tsayuwar ba ba wai jini ya taru kafa ta agewa ta ne saboda dadewa a tsaye ana yi kiyamul layl nana aisha tace fa qultu lahu sai nace masa limma tasnau hada ya rasulullah dan da kake aikata wannan wa qad ghufira laka alhali an gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara duk abin da ya gabata na zunubin ka in ma da ka taba yi wa ma ta akhara da abin da ya jinkiri da za ka yi nan gaba ka kaddarawa ko ma me za ka yi an yafi kai din a yafa kake to dan me yasa za ka dinga wahalar da kanka har kafa tana tsagewa kala sai ce a fala a kunu abdan shakura don an gafarta min zunubi na kuma ba za zama bawa mai godiya ba a ya kamata kuma in gode wa wanda ya gafarta min za ta kaddama min zambi wa mata a karaɗi wato shi yana yin wannan ne domin godiyar Allah kamar yana kishi ne da annabu nuhu da aka sai masa abdan shakura annabi nuhu ne aka ce kana abdan shakura to sai ce ni ma ba na zama bawa shakuran mai yawan godiya ba akwai mubalaka ba bai ce afala akunu abdan shakiran ba sai ce shakuran mai yawan godiyar Allah wannan a wannan ruwaya ta nuna cewa hatta ta tafassara kalaman har sai kafafuwansa sun tsatsage amma a wata ruwaya ta zo hatta tanfadira bin nuni nan da ta aini ta tafaddara wata ruwaya ta tan fatira kadamahu wa hiya kayatu limadal alayhi ma qablahu ay da abun fi ta'ati shine al'ada da cikin da'a ila tafaddura kadamai min tulil qiyami saboda tsawon wannan tsayuwa wa atimadi da kuma dogaran da ba da kalbin sa alaya akan sannan kafa ina fata an gane a wani hadisi kuma ya zo da kalmar kumburi ne ina fata an gane akwai hadisin da aka rawaice shi da cewa kafarsa tana kumbura ne ba tana tsagewa ba kuma kowanne zai iya ɗaukuwa saboda idan ta kumbulan kuma aka ci gaba da tsayuwa a kanta to zai iya yiwuwa kuma bayan ta kumbula ɗin ta fashe ko ta tsage saboda daɗewa da tsayuwa da manzo Allah yake yi a cikin sama domin kamar yadda muka karanta a baya can ko ba lalle ko ba lawace a cikin wannan littafi yana yin sallah a cikin tsayuwa ɗaya ya karanta wajen irin goma sha biyu ko to kaga ko ba la ne ko mun karanta hadisin nan ba wanda wanda bakin sahabi ko sayyidina ibnu abbas ne ya bi shi wannan sallar yake layi da to ya zo karshen gojin bakara zai ruku sai na biya bude ali imran shi ma sai na ce to wata kila sai ya je karshen ta zai ruku yana zuwa karshen sai na biya bude suratul lanani a suratul ma'ida eh suratul ma'ida ita ma yace ina tsammani haka zo karshen da za a yi ruku sai ya gudu suratul lanani sai da ya ga karshen lanani kaga abin da yake a sha biyar wata ƴan ayoyi ne ko amma kana da awai ba shi ne mu sha biyar ba in ka zo karshen suratul lanani kan me ya rage ƴan ayoyi ne guda uku ko shi ya hana ta cikar izu goma sha biyar wannan fa shine tsayuwar a raka'a ne to me zai hana kafa ta kumbura har ta tsaye sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an mujirati an rawato daga sayyidina mujira ibnu shuba na hawu din wannan hadisin na na Aisha shi ma muttafaqun alaihi amma shi lafazin mujira yace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsayuwar dare au ko ko shakku min rawi da yusalli yana yin sallah hatta ta rumma kadamahu har sai kafafuwa da ta kumbura a wannan ruwaya ta mujira ibnu shu'ba shi kumburi ya rawaito au ko ko yake ta tsawo har sai kaurinka ya kumbura saboda tsayuwa fa yuqalu lahu sai a sai masa ya rasulullah kan da kake wahalar da kanka sai yake afala aqulu abdan shakuran shi ma wannan muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun yi tufaki a wata ruwaya kun ta imamu turmuzi shi ma an ce yana tsayuwa hatta in ta fakat kadama har sai kafafuwa sun kumbura shi ma lafazi da na kumburi shi ne imamu kuzi yake cewa ila anushtakat kadamahu durra min warami har sai da kafafuwa ta kai kukan kumburi alwaramu kumburi shi ne a can aka ce hatta wani matka da mako har sai da kafafuwansa ta kumbura saboda dadewa a wannan tsayuwa sallallahu alaihi wa sallam wa an ali radiyallahu anhu har wato hadisi daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama daraqahu wa fatimata hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwankwasa masa kofa shi da matarsa fatima yar manzon Allah lailan da daddare cikin dare wanda a irin wannan yanayi bai kamata suliki ya je gidan sulikinsa ko kaga faɗi ma'aisa ce tana tare da mijinta sai na ali amma cikin dare ba za ya tashi zai kwankwasa musu ko da suka amsa ba kwaje ta ala ta salli yani ba fa tashi ku yi sallah ba ba kuma ba kuma albitin ne ya hudo ba kiyamun laili yake nufi ku yanke bacci ku tashi ku yi sallah wannan hadisin muttafaqun alai eh ibnu jarir yace laula ma alima nabi sallallahu alaihi wasallam min izmi fadl salati fil layl yace ba domin sanin da manzo Allah sallama yake da shi na girman fallalar yin sallah cikin dare ba ma kana yuzu qiblatahu wa ibnu ammi da manzon Allah ba zai firgita yarsa da dan bakkan sa ba fi wakati a cikin wani lokaci da alahullahu da kalkihi sakana da Allah ya sanya shi lokacin nutsuwa ga halitta dare an yi shi ne don mutum ya samu nutsuwa ya kusa daga wahalin da ya yi da rana to za ta cewa dare ta fitar ba ko amma sai ga maza Allah ya zo ya yanke musu wannan hutun lakin nau iktara da huma tilkal fadila ya zaba musu wannan falala ta qiyamul layli alar da ake abu ka hutu wasu kuri da nutsuwar da suke ita a wannan lokaci a cikin dare saboda muhimmancin kiyamun lailin manzo Allah ya zo ya yanke musu wannan hutun da nutsuwar da jin daɗin daren yace su tashi su kama sallah ala su sallah yani ba ta yi sallah ba to kaga wanda da kuɗe sai da cewa musulmi bai kamata in ya kwanta ya ta munshari har alhudu da ya huzo bai tashi ko da raka'a biyu dai ka samu ko a daddafe a ce ka kai ta kafin alfijir ya hudu muttafaqun alai kalmar taraqahu din nan da aka ce taraqahu wa fatimata laila taraqahu ai atahu lailan ya je masa da daddare shi ne a cikin addu'a zaka ji inni a'udhu bika min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yaqrubu bi khair ma'ana ya Allah ina neman tsari a wajenka daga masu zuwan nan da daddare barayi ko yan fashi ko yan kidnapper wanda su sai dare yayi suke fitowa shi ne ma'ana sai ta illa ɗalikan sai dai mai zuwa ya turku da kai wanda yake zuwa da alheri da zai kwanta ko ba to tashi ga buhun shinkafa nan ko kuma je kai tashi a miƙa ma ko ka tashi bana da kai zamu je haji ga wannan ai ɗalikan ne ya turku da kai to wannan kam ana neman sa amma sanin tsaraka din kwankwasa to amma an zo ma da daddare ai ka kulle kofa dole ana so ka tashi sai an kwankwasa to nan an kawo magana kwankwasa amma ana nufin zuwa da daddare ko da ba a kwankwasa din ba in an zo ma da daddare to kawai an kwankwasa maka wa an sali ibn abdullah ibn umar ibn ibn wato ibn al-khattab hadisi na huda wannan babu ala wace shi daga sali dan sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab jika sayyidina umar shi salim din babban tabi'i ne radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbatar gare su an abihi salim ya rawaito daga babansa abdullahi ibn umar annan nabi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ni'mar rajul abdullahi ma dalla da wannan namiji abdullahi ibn umar mutumin kirki amma fa law kana yusallim da nabi da ya zama to yana yin sallah da shi abin da ya rage masa ya samu kamala ya samu cikar daraja shine kiyamun laifi kuma shi baya yi a lokacin shi da ba za Allah yake gaya wa kasu madalla da wannan namiji abdullahi ibn umar lauka da amma da ya kasance musalli yana yin sallah mina lari da daddare to da madalla da shi qala salih ɗansa salih ibn abdullahi ibn umar din yace fa kana abdullahi ba da zalika tun daga wannan lokacin abdullahi ibn umar ya kasance la yanamu min al-layl illa qalila baya bacci da dare sai dan kadan kanu qalilan min al-layl baya haje mu yawa kaga ya samu kamalar kenan muttafaqun alayhi wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu shi ma dayan abadala eh abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn abbas sune manyan abdullahi guda uku a cikin sahabban manzala kuma samari yara matasa a cikin a wancan ai dattijo ne mutumin da malamin a taura ne ta kafin yanzu Allah ai suna ai suna da yawa Abdullahi akwai Abdullahi gudun Kasudi shi ma wannan ba a kai a cikin saboda shi dattijo ne akwai Abdullahi gudun Masudi akwai Abdullahi gudun Abbas akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai ma Abdullahi ibn Mugaffal mun karanta hadisin sa shekaran jiya a badalar suna da yawa amma guda uku nan su ne matasan sahabbai yara ne ƙanana akwai wanda har maza Allah ya yi wa fatin ma bai balaga yi har maza Allah ya koma ga Allah shi ibnu abbas an aibe shekara uku ne kafin hijira ya rage maza Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina da shekara uku aka aibe shi an yi hijira da shi yana ɗan kankani yana ɗan shekara uku to da aka zo madina malala shekara nawa shekara goma in ka hada da shekara da ya baka nawa sha uku amma ka duba irin ilimin da yake zazzagawa abdullahi ibn abbas shi ma ibn umar haka yaro ne matashi a lokacin saboda haka suke da kwaɗayi su ilimi a wajen sahabbai ma suna nema ba wajen a wajen manzo Allah kare to tun daga nan manzo Allah da ya ce masa ni marzulu abdullahi lau kana yusalli min al-layl to sai ya zama to ba da zalika la yanamu min al-layl illa qalila bayan wannan kalma da annabi ya gaya masa tsaya bacci da dare sai dan kadan muttafaqun alayhi wa an abdullahi ibn amr al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abdullahi ya kai abdullahi dan amr dan as la takun mithla fulani kar ka zamanto kaman wani ya gaya mana sunan mutumin da shi abdullahi ibn al'amur din ya san shi da sahabbai suka koyi sunan mutum idan magana da za a faɗa ba mai daɗi ba ce a kansa suna suna wa kansu wannan karar dan mutum ya wani abu da manzo Allah yake buga misali da shi kuma abun ba mai kyau bane to sai su koya sunansa amma shi da ake gaya wa din ya san mutumin an gaya masa sunansa kuma ya san shi la takun mithla gulani kar ka zama kamar wani kana yaqumul layla wannan nan da yana qiyamul layli fa taraka qiyamul layli yanzu kuma da wani abu ya faru ko wadata ko jin daɗi ko wani abu kuma sai bar qiyamul layli to kai kar ka zama kamar shi yadda ka dage ka saba kana yin nan ka ci gaba da har mutuwa kar ka zama kamar wani da da yana qiyamul layli kuma daga baya ya bar qiyamul layli kaga wannan da yana kudaitar da mutum dukkan dare ya tashi yayi nafila muttafaqun alayhi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل an ambaci wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na malailatin da ya kwanta ya tabbaci tsawon dare hatta asuba har sai da ya wayi gari sannan ya farka kaga nan ma rajulun aka ce saboda abun ba zai daɗi ba shi ma an boye sunan an ambaci mutumin mai ambatan ya san waye wanda aka gaya wa manzala shi ma ya san waye amma mu sai aka koye mana kala sai manzala ce za ka rajulun a wannan mutumin ba na shaitan fi kudunai shaitan ne yayi fitsari a cikin kunnuwansa wataƙila ya kwanta da ya addu'o'in nan da ake yi na kwanciyar bacci ba da yi su kulwa da falaki da za su sa ayatul kursi da wannan addu'o'in da manzo Allah ya koya mana na kwanciyar bacci ba ka ku dole shaitan zai kusanto shi yace wannan mutum ai shedan ne ya mar fitsari a cikin kunnuwansa an kala shakku min rawi ko ko cewa ya tuzunihi da tasniya ko da mufradi ko cewa ya zaka rajulun bala shaytanu fi uzunihi shedan ne ya fitsari a cikin kunnansa wacce ruwaya kuma fi uzunai a cikin kunnuwansa shi da fitsarin shedan ne ya danne shi da ji hayya ala salati hayya ala falahi sai da gari ya waye sannan ya farka muttafaqun alayhi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aikidu shaytanu shaytan yana zuwa yayi kuduri kulli ya aikidu ba ala qati ra'ati adukum abu saqiyar tsayar wato tsayar kan ɗaya daga cikin ku idza huwa nama idan ɗaya daga cikin ku yayi bacci musamman wanda ya kwanta bacci bai ambaci Allah ba bai yi addu'o'i na neman tsari ba to zai zo wajen keya ita ce kafiya yayi kulli falasa uqad kulli ya diribu ala kulli uqdatin duk sanda ka motsa ko kai dogon numfashi sai zo ya dinga buga kowanne kulli guda yana ce maka alayka laylu tawilu akwai sauran dare mai tsawo akwai sauran lokaci ka kwanta kai ta bacci kamar yaro karami mai shan nono in ya farka ana bai koma bacci uwa tana ɗan dukkansa tana ɗan lallashi haka zai dinga yi ma wannan kullun da ya maka a keya shi zai dinga bugawa ina ce maka alaika ne ne tsawilin farkon ka kwanta ka ci gaba da baccinka ba sai ka duba agogo ba ba sai ka duba waya ba kar ma ka ga lokacin tashi yanzu fa in sai kaza in Allah ya taimaki bawa bai yadda da wannan magana ta shaitan ba sai ya farka fa zakara Allah ta'ala sai ambaci Allah ta'ala addu'o'i nan na farkawa daga bacci alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi ha wa azina bi bi zikri wa afani fi dasadi to daga ya ambaci Allah in halat kudatul kulli da ya warware kulli ɗaya daga cikin kulli uku da ya akiyar guda ɗaya ya warware sai sai fara jin kuma ƙarfi yana karuwa ka sala tana da fa in tawadda in yaje yayi alwala in halat qudatu kulli da biyu shi ma zai warware sai ƙara jin ƙarfi fa in salla daga yayi salla ko da raka biyu ne in halat qudatuhu wannan kudurin guda uku gaba ɗaya za ta warware can mai takuri qudatun guda ɗaya ɗaya ne nan kuma da aka kawo al-qudatu jam'i ne wa min sharrin nafasati fil uqadi jam'i na al uqdatu eh wato uqda ne kuma akwai takuri a ƙarshe fata da aka ce uqadu fil uqadi amma da cewa kai fil uqdi to guda ɗaya ne kuma akwai wani zai shi ma al-uqud ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud shi ma jam'i ne al-uqud shi ma jam'i ne don ta ana nufin alƙawarin da aka kulla duk da kulli ne ka ce an kulla alƙawarin wannan kuma kulli ne da ke kama gashin ƙiyar mutum ya yi kulli har kamar toliya guda uku a ƙiyar to idan ya yi wannan sallah ko da raka a biyu ne to wannan kullin da shaɗin ya yi guda uku gaba ɗaya sai tsawar wani kullu ha gaba ɗayansa fa asuba sai mutum ya wayi gari da shi ɗan yana jin nishaɗi ɗayyiban nafsa yana jin daɗi a rai yana murna yana jin daɗi ce ya bauta wa ubangijin ko da ya ya waye gari ba ko sai aljihu inda ya samu ya yi nafila cikin dare to zai waye gari cikin nishaɗi da jin daɗi a rai wa illa in kuwa bai samu ko kulli ɗaya ya warware ba har alfijir ya hudo yana bacci to asubaha zai waye gari kaje sannan da ɓacin rai kaɗai kaje yana murtukewa ya ji abin ya lasa abin da yake masanta kasulana kuma ya tashi kamar amur duka da kasala ya tashi da ka yau jikina ci yake jikina ya yi tsami kada ka kwana a kwance kana bacci ka huta sosai kuma ka tashi da ciwon jiki ka kwana da kullun shaidan ne shi yasa ka tashi da kasala jiki yana ci muttafaqun alai afiyatu ra'si shine akiru karshen kai dane karshen kai ciya shine kafiyatu ra'si ahadikum وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي كلا da an masa Allah su tabbata a gare shi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane abshu salama ku yada sallama ku yada sallama inda ka ga musulmi ko baka san shi baka ce masa assalamu alaikum wa adimu da'ama ku ciyar da abinci ba sai ƴan uwanku ko iyalinku kadai ba duk wani mabukaci ya zama wa yu'minuna ta'ama ala hujjihi miskinan wa yatiman wa asiran wa sallu bil layl shine mahallu shahi ku yi sallah da daddare wallahi niyamu a lokacin da mutane suke bacci lokacin da bacci yake da dadi mutane suna ta munshari to ku ku yanke bacci ku yi alwala ku yi sallah idan kuka yi wannan tadkhulul jannata bi salami za ku shiga aljanna da aminci ko za ku shiga aljanna bi salamin da sallama dai udkhulu ha bi salamin aminina ku shige ta ko dai da sallama ko dai ana fassara ku shige ta kuna da aminci cewa Allah ba zai duku azaba ko kuma ku shige ta ku ce assalamu alaikum ya ahlal jannati ka duba wato balaga irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan lafazin karshen da yana karewa ne da alif da lamu أبحث سلامة وأدعم الطعام ألف دمي أرى وصلوت الليل والناس نيام شيما ألف دمي أرى تدخل الجنة في سلام شيما ألف دمي أرى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح على باب باب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء أفضل صيام بعد رمضان ما في بيتم أزمي بايم أزم وتر رمضان شهر الله المحرم وتر الله المحرم musamman a goma farkon nan sharu al-muharram kasuwa da ashura da a goma farko ake yin su ba wa afdalu salati mafi ficiyar sallah ba'da al-farilati bayan sallan farilla salatu layl ita ce sallar dare mutum ya yanke bacci cikin dare ya kashi ya nafulfuli ba wani sallah da kai ta falala in dai lada yake nema da samun daraja a wajen Allah wani hadisi rawahu muslim wa ali bin umar radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ce salatu layl sallar dare masna masna raka'a bibbiyu raka'a bibbiyu ne wato duk raka a biyu ka yi sallama ba a yi raka a hudu duk raka a biyu ka yi sallama duk raka masana masana idan kifta subuwa in ka ji tsoron wayewan gari fa autir ka yi wuturi biyu wahidatin da kwaya ɗaya domin shi ma shafa inda raka a biyu a nan ka zuka bar mazala ya bar kofar abu ne babu iyaka kar ka ji cewa an wajen mazala sallama yana raka a goma sha ɗaya har da wuturi ko yana raka a goma sha uku hada shafa'i da wutiri ka ce ai shi kenan tun da haka manzo Allah ya duk wanda ya kara akan wannan yayi bid'a wannan ka taƙaita abin da yake da yalwa ga hadisi ya ce maka bibbi bibbi ne ko da raka ɗari za ka yi sallama hamsin babu laifi lokacin da ka je alhidi da kuma hudowa to fa aukir ka yi wuturi da wahida da kwaya ɗaya babu iyaka sai dai kuma akwai babu habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla wannan kuma yana nan mafi soyayyar ayyuka a wajen Allah mafi dawwamar ta koda yayi kaɗan wanda ka saba yi ko da raka a goma sha ɗaya ne ko raka a goma sha uku ne da shafa'i da wutiri to wannan su ne mafi soyuwa a wajen Allah amma ba laifi kuma dan ka ƙara wata ka ƙara ɗin ne bata kai waccan soyuwa ba ita ma ana so amma bata kai a habbul a amali ba muttafaqun alai wa anhu daga ibnu umar radiyallahu anhu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu lillahi masna masna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah ta dare raka'a bibbiyu bibbiyu wa yutur yana yin wutri da raka'atin da raka'a ɗaya kaga nan ma bai faɗi adadi ba muttafaqun alai sai mu tashi an anas ba alhamdulillah a kafin mu yi addu'a akwai sanarwa na kataba na wannan karatu na mu insha Allah in Allah ya kai mu gobe Laraba za ku rufe tafsiri na dare da ake yi ga wanda Allah ba ikon zuwa sannan kuma washe garin su jibi kenan alhamis za mu rike wannan karatu namu na safe insha Allah sai kuma kafin Allah ya kai mu ana gayyatar yan uwa ga wanda Allah ba ikon halarta wanda ba samu zuwa yau ba a sanar da su wannan kasama kamar da aka saba za a yi kokar alkur'ani kuma za a yi wa juna addu'a da kuma ƙasa da jiha da dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya kowa ya mutu niyyar bukatarsa ta duniya da ta lahira da yi tawassuli da wannan zama da addu'o'i da malamai za su yi da kuma katamar alƙur'ani akan Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da za mu nufa a wannan yin shi ba alamin insha Allah za mu rufe wannan karatu na safe gobe laraba kuma za mu rufe tafsirin alƙur'ani shi kuma da daddare insha Allah ga wanda Allah ba ya iko akwai tambaya alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya masu taimaka mana Allah ka taimaka musu waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikinsu da aljihunsu Allah ka taimaka musu waɗanda suke saya mana mai na jannabe su Allah ka ja musu bukatunsu na alkhairi Allah ka karɓi azuminmu da sallolinmu da addu'o'inmu da dukkan ibadunmu da muke gabatarwa a wannan wata. Allah ka sa mu yi dace da daren Lailatul Qadr. Allah ka ba mu ikon bauta maka a cikin ka kuma ka karɓi addu'o'inmu da ibadunmu. Allah ka ji kai iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu. Waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض نسألك باسمك الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي ألت له الوجوه وكشأت له الأصوات ووجدت القلوب من خشيته أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تقضي جميع حوائجنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله الحمد لله